suratu maryama alaiha salam sura ta goma sha tara za mu tashi akan aya ta hamsin da daya wanda zai karanta mana a ibrahim shi a sai aliyu ibn shaikar usman bauchi wanda zai fasara maulamu shaikul islam الشيخ خير عثمان بوتي رضي الله تعالى عنه أكرمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه من بين الطور نجما وقربناه نجيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واذكر في الكتاب المفيد إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمني وقربناه نجيا يا رسول الله karanta wa jama'an duniya tarihi kissan annabi Musa wanda ya zo a cikin wannan alkur'ani wanda yan fita wannan sura kin an shiga kissar annabi Musa za a yi aya mai yawa ayoyi kusan ɗari ana kissar annabi Musa suratul Baha kenan ka karanta mutane labarin annabi Musa innahu shi annabi Musa kana mukhlisan wani mutum ne mai ihlasi Allah ya mai da shi ma'asumi wa kana rasulan nabiyyan kuma annabi ne mursali wa nadaynahu min janibi tur laymani wa qarrabnahu najiya wa nadaynahu mun kira shi gefen dutsen tsori sina wanda yahudu suka kame wurin nan yanzu ya zama su ne suke mallakan wannan wuri a yanzu wuzu billah Allah dawo mana da wurin a hannun mu wa garramna janibi turi laiman gefen daman annabi Musa ta inda ya bullo din wa garramna muka kusatar da shi najiya kamar yadda zai zo nan gaba a cikin suratul Taha Allah ya kira shi ya yi magana da shi za a gaya mana duk yadda suka yi a nan gaba a cikin suratul Taha muka gana da shi ya Allah. Wahabna lahu min rahmatina akhawu Haruna nabiya a cikin ganawar da suka yi ya ce waj'alli waziran min ahli haruna akhi ushdur bi azri wa ashriku fi amri kai nusabbih kaseeran wa nadhkura kaseera to yace sai muka taimake shi muka karbi addu'arsa ya ce in taimake shi in hada shi da dan uwansa a cikin wannan aika su tafi tare da shi wajen fir'auna na karfi addu'ansa na ba shi haruna dan uwansa wansa a cikin shekaru kuma kaninsa a cikin annabci na taimake shi da shi wa hamna lahu min rahmatina a cikin rahmar mu muka bashi a kawo dan uwansa ya zama haruna wazirinsa nabiyan shi ma annabi ne tare suka suke isar da annabci wajen fir'auna da gidawa da bani isra'ila واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا karantawa duniya labarin annabi Ismail ya Rasulullah. Ta gani dai Allah yana cewa annabi ya karanta mana labarin annabawa, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Harun, annabi Ismail, annabi Idris, wani wuna ce واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار إنا أخلصنا بخالصة ذكر الدار وإنهم عند لمن المستقيمين الخيار واذكر إسماعيل واليسع أو نوريكما a kawo sura gaba ɗayanta mai aya ɗari da goma sha ɗaya duk ba abin da ke karantawa sai tarihin annabi yusuf salam tun yana ƙarami har zuwa tsufansa har zuwa rasuwarsa to wannan shi yasa Allah ke gaya wa annabi kullum da kusa alaikum nan ba'i rusul ma da sabbitu mai fa'ada wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu maw'izatun wa zikra lil mu'minin abin da yasa nake karanta maka labaran ƴan uwanka annabawa don ka ji daɗi ka samu natsuwa duk abin da ya same ka ya samu annabawa ƴan uwanka saboda haka ake karanta maka labaransu da wa'azi da tunatarwa ya tabbata a cikin wannan kistoshi da muke karanta maka saboda haka ne malamai suka ajiye mana maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don a karanta mana labarinsa tunda ana karanta mana labarin annabawa a karanta mana labarin annabi musalla sallallahu alaihi inda aka aife shi yaya ya rayu yaya ya girma yaya aka bashi aika yaya ya aure yaya ya zauna da sahabbansa yaya ya kaura daga makka yaya ya koma madina da ya koma madina ya aka yi har zuwa karshen rayuwarsa duk a karanta mana domin shine annabin karshen zamani yadda muke son labarin annabawa Allah ce a karanta mana to mun bi son labarin annabi mu a karanta mana saboda ko haka kuskure ne ka ji mutum baya son maulidi in ba ka son maulidi ba ka son ka ji labarin annabi kenan kuma ba dama an ce maka mutum ne ana son ka so shi ka bi shi ka koyi halinsa to in baka samu wanda ya san shi ya gaya maka labarin sa yau za ka samu halin nasa ka koya saboda haka ake son karanta maulidi don a ji kistoshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wazkur ga ya musu labarin annabi Isma'il kakan manzon Allah kenan dan annabi Ibrahim shi annabi Isma'il inda shi annabi Isma'il kana sadiqar wadi mutum ne mai cika alkawari wa kana rasulan nabiya wani ya masa alkawari su su haɗu a wuri kaza yaje yayi ta jira yayi ta jira har kwana har kwanaki mutumin bai zo ba annabi ma sallallahu alaihi wasallam wani yayi masa alkawari ya same shi a wuri kaza yayi ta jira yace ta jira har dadewa ba a ga wancan mutumin ba saboda haka ake son mutum ya zama mai cika alkawari domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alamatul munafiqi salatun idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana alamomin da ake gane munafikai da su guda uku ne kullum munafiki yayi magana zai sa ƙarya a cikin maganarsa kullum munafiki ya alkawari sai ya saba kullum munafiki idza wa'ada akhla idza tumina in ka bashi amana kana sai haice ka wannan alamomi kenan na munafurci rashin kin cika alkawari da cin amana da kuma da kuma to ina ina ka daga hannunka yana jin hausa yana jin hausa ko ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka faɗa cikin wannan larabci kace ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah ubangijin mu shi kadai ne shi yayi sama yayi kasa yayi komai yayi kowa shi kadai muke bautawa sannan kuma kace ka yarda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam kuma ka ce ka yarda ka tabbata Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah wanda Allah ya aiko shi kamun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya kawo shi duniya da abu ne abun mamaki ya kawo shi yana da uwa ba shi da uba kamar yadda yayi Adam ba shi da uwar ba shi da uba kamar yadda yayi Hawwa ba ta da uwa kamar yadda yayi mu muna da uwa muna da uba ikon sa ne ganin daman sa ne Annabi Isa ina da uwa amma ba shi da uba ba dan Allah bane Allah ba shi da da ka yarda da abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah ka zama musulmi tun daga yanzu alhamdulillah yanzu abin da zaka yi zaka je kai wanka na haka je kai wanka a koya maka yadda ake alwala yadda ake sallah an abokanka daga cikin musulmi su koya maka sannan kuma wankan da zaka yi yanzu nan in ka kwanta da matarka yadda maza suke kwana da mata sai ka yin wannan wanka sannan ka yi sallah kuma ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi in dare yayi kai niyan za ka karasa wannan azumi tare da mu kuma ba a cin alade musulmi ba sa cin alade mene sunan kanada mutiyana gungo gu gungo gungun to yanzu wani suna ke so na musulmi inda aka samu a duk wanda ka zaba suna da yawa ga sunan ga muhammadu ga abdullahi ga abdurrahman duk wanda suka kaya kaya kaya ka zaba shi za sama kama ibrahim ibrahim to ma da Allah ya baka dukiya ka fitar da zakka Allah ya baka lafiya ka je haji albarka annabi sallallahu alaihi wasallam maka murna وناديناه من جانب واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا wato ya zama mai cika alkawari kamar yadda manzo Allah yake cewa alamomin munafukai guda uku ne za wa'ada akhlafa in an yi alkawari da shi ya saba wai za wai za haddasa kazaba in yayi magana yayi ƙarya wai za wai za tu min kana in an bashi amana ya cinye saboda haka ake gaya mana halayen annaba don mu ji mu bi irin halayensu innahu kana sadiqal wadi wa kana ya zama rasulan manzo ne na Allah nabiyan annabi وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbi mardiya wa kana shi annabi isma'il kana ya zama ya'muru ahlahu bis salati waz zakat yana umurtan iyalansa da yin sallah su kula da sallah din Allah yana gaya mana ku anfusakum wa ahlikum naran ku kiyaye kanku shiga wuta ku kiyaye iyalanku shiga wuta kai ka tsaya akan aikin Allah kuma ka umurci iyalanka su ma su tsaya kan aikin Allah domin kada ka hayince su ku je lahira za a sallame ka zuwa aljanna sai mata ka ta kama ka take bata yarda ba me yasa baka koya mata addini ba yadda kai kai addini gashi zaka wuce zaka tafi aljanna zaka bar ta hannun mala'iku to dole ne koya wa iyalanmu addini sun umurce su tashi ki sallah tashi ku yi sallah tashi ku yi sallah bisalati wa zakati haka in suna dukiyar mu umurce su yin zakka wa kana ya'muru ahlu bisalati wa zakka wa kana inda rabbi mardiya saboda haka ya zama abun yarda wajen Allah saboda haka duk wanda yake son Allah yarda da shi ya kula da sallah ya kula da ibadu kuma ya kula iyalansa su ma su yi ibada
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا يا رسول الله كرنتا ومتاني labarin annabi Idris a cikin wannan alkur'ani shi annabi Idris wani mutum ne siddiqan mai yawan gaskiya luga kenan a istilahi kuma siddiqi shine darajar da mutum zai samu kamun ya zama annabi dukkan annabi siddiqi ne amma ba dukkan siddiqi ne annabi ba domin su sahabbai siddiƙai ne waliyai waɗansu siddiƙai ne amma annaba kan dukkan su gaba da su zama siddiƙai kamun a naɗa su annabci ko manzanci ne ke da yake sama da annabci inna kana siddiqan nabiya karanta mutane labarin annabi idris annabi idris shine kakan uban annabi nuhu shi jikan annabi adam ne wato annabi ya riski rayuwar annabi adam da shekara ɗari shi yana da tarihi shi ne farkon wanda ya sa tufa na tufa ɗinkakkiya tufa ta eh, auduga kamun shi eh, fatu ake ɗaurawa kuma da aka so samun na auduga ɗin shi ne farkon wanda ya fara yin ɗinki shi ne farkon wanda ya fara yin rubutu shi annabi idris alaihi salam saboda haka ne yake da tarihi mai yawa kuma ya je ya fita rana ina kwanciya inuwa sai rana ta same shi ji zafin rana da ji zafin rana sai ji Allah ubangiji mu kenan muke jin wannan zafin rana mala'ikun da kasa su masu aikin rana ya suke ji su kuma Allah yana roƙonka sauwaƙewa mala'ika wanda yake shugabancin aikin rana ka sauwaƙe mu zafin rana yake na sai mala'ika bai ji zafin rana ba sai ya ce ya ubangiji na ji canji ban ji zafin rana ba ya ce wani bawa na ne idrisa sunansa ya roƙe ni ya ce in sauwaƙe maka zafin rana shi yasa na sauwaƙe maka sai ya ce wa ubangiji to ina son kai min izini in yi aboki da shi kai min izini kuma in gaishe shi ubangiji ce na yi maka izini ka yi aboki da shi na yi maka izinin ka gaishe shi to da ya je ya gaida annabi idris annabi idris ya ce ina so ka yarda in bi ka in bi ka sama to sai aka ya bi shi sama to kistoshi ne waɗanda in ba samu hadisai ba ba a dogara da su kuma ba a ya da su to shi kenan ya tafi da shi sama to daga nan an ce a ɗanɗana masa mutuwa mana sai aka ɗanɗana masa mutuwa shi da yaje shi kenan ya- bai dawo ba yanzu yana sama a- annabi ya same shi a sama ta hudu shi annabi idris واذكر في كتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا فرفعناه مكانا عليا shi yasa ma da annabi ya salla da annabawa a Qudus diran lailatul Isra'i da Miraji bayan ya yi salla da su zai hau sama sai aka sa masa annabawa a sama sama ta ɗaya aka sa annabi Adam sama ta biyu aka sa annabi Yahya da annabi Isa sama ta uku aka sa annabi Yusuf sama ta biyu- ta hudu aka sa shi annabi Idris wannan sama ta biyar aka sa annabi Harun sama ta shida aka sa annabi Musa sama ta bakwai aka sa annabi Ibrahim salam to duk waɗannan an ajiye masa su ne don ya riƙa ganin mutane masu jiki irin nasa a wannan tafiya tasa ta zuwa sama zuwa ga Allah amma kuma kowannensu akwai abin da ya sa shi annabi annabi Adam dai na sama ta farko dukkan wanda yake ɗauke da jiki irin namun nan to ɗansa ne har annabi Muhammadu kenan to amma kuma shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan halitta gabaki ɗaya da hakikar Muhammadiyya aka halicce ta in wannan uban mutanen adamiya ne masu jiki irin na adam to ya tashi ya gaida uban kowa annabi muhammadu kenan sama ta biyu akwai annabi yahaya da annabi isa annabi isa allah yana masa kirari shine kalimatullahi shine ruhullahi to ya tashi ya gaisuwa ga babbar kalimar allah annabi muhammadu ga babbar ruhi daga allah annabi muhammadu annabi ah, annabi yahaya ana masa kirari ah, wa kana hasu- hasuran sayyidan sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin wai shi shugaba ne ko muta- mutum ne wanda bai kulawa da mata kuma babban annabi ne daga cikin annabawa to sayyi- sayyidan ya tashi ya gaida sayyidu sadati ya zo nabiyan annabi ya gaida shugaban annaba gashi ya zo in aka je sama ta uku kuma sai ya tadda annabi yusuf annabi yusuf kyakkyawa ne ba a taɓa mutum kyakkyawa kamar sa ba amma kuma shi kansa yana fisga baya turewa wato yana da yana da mujib bai da salim kamar yadda lantarki yake da abun kunnawa da abun kashewa to shi annabi yusuf yana da abun kunnawa bai da abun kashewa in an hango yiwu a guji za a zo a rungume ki amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da abun da an da ka hango shi saboda kensa saboda ya fizge ka amma da ka je kusa da shi sai ka ji kamar lantarki ne ba za ka iya tabawa ba saboda haibarsa yana da muji yana da salim to annabi yusuf kai ne mai rabin kyau in ji annabi to ka tashi ka yi ka gaida cikakken kyakkyawa annabi muhammadu kenan ciki da bai sannan kuma sama ta hudu annabi Idris annabi ji kai na Allah ke cewa ka rafa'ana ka wa rafa'anahu makanan aliyan Allah ya dauka ka bigire mai madaukakin bigire sama ta hudu to ka tashi ga yesu ga wa rafa'ana laka zikraka yazo wanda aka dauka sunansa aka kai kusa da sunan Allah kullun ka ce la ilaha illallah sai ka ce muhammadu rasulullah kullun ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce ashhadu anna muhammadu rasulullah kullun daga sunan sai sunan Allah sannan aka je wajen sama ta biyar annabi harun annabi harun mutum ne wanda yake ah, mai yawan fasaha mai iya jagorancin jama'a to shine aka ce masa to kai kuma ga afsahu ga wanda yafi kowa fasaha ya zo kai gaisuwa ga wanda yafi kowa iya jagorancin jama'a kai gaisuwa saboda haka ne ma annabi Musa ya roki Allah ya hada shi da shi yace ku afsahu minni lisanan ya fi ni iya magana da fasaha sama ta shida kuma annabi Musa ya fi kowa magana da Allah in ba annabi Muhammadu ba to gashi to ka tashi kai kai zuwa ga shugaban masu magana da Allah ya zo annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam sama ta bakwai annabi Ibrahim annabi Ibrahim uban annabawa ne uban annabawa ga shugaban dukkan halitta gabaki daya ya zo ka tashi kai gaisuwa to da haka haka aka jera masu a sama ta wannan ta wannan usulubi innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية
الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا أولئك ودنا مزاجي من ينبعين الله دنا لسا مكة tun da zakariya da yahya da maryam da isa da ibrahim da musa da harun da, Is- da isma'il da idris waɗannan manyan bayin allah in ji allah su ne waɗanda allah ya yi musu ni'ima ta duniya da lahira an amalla alaihim allah ya yi musu ni'ima wannan irin ni'ima da allah ya yi musu irin ta muke nema in muna sallah domin allah ya yi wa bani isra'ila ni'ima ya bani isra'ila su ni mace liti an amtu alaiku wa ni faddaltukum ala alalamina daga ba sai muka ji an yi fada da bani isra'ila da Allah Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud isa ibn maryam Allah ya la'anci waɗansu da suka zama kafirai daga bani isra'ila ala lisani dawud isa ibn maryam sannan kuma waɗansu kuma Allah ya musu fishi sune yahudu waɗansu kuma Allah ya ɓadda su sune nasara to in muna roƙon Allah cikin sallah sai mu ce Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanyar mutanen nan da kai musu ni'ima wato waɗannan ulakal an amara da min annabiyyin wa siddiqin wa shada salihin Allah ka mana ni'ima irin ni'imar da mutanen nan da kai musu ni'ima irin ta ghairil maghdubi alaihim Allah ban amma banda irin ni'imar da kai wa yahudawa daga ba kai fushi da su wara zalim bada ni'imar da kai wa nasara daga ba ka basu suka bata saboda haka wannan ni'imar ita muke roƙon Allah kullum in muna sallah ulaika lil an'ama Allah wa minan nabiyina wadannan sune wanda Allah ya musu nima daga cikin adadin annaba minan nabiyina min zurriyati adama daga cikin zuriya annabi adam wato waɗanda suke kamun annabi nuhu kenan min zurriyati adam wa man hamalna ma'anu waɗansu kuma sune muka ɗauko su a cikin jirgin annabi nuhu wato daga annabi nuhu da wanda duk suka biyo baya sune aka ɗauko su daga cikin jirgin annabi nuhu ومن ولى مانو ومن ذرية إبراهيم sannan waɗansu kuma suna da cikin zuriyar Ibrahima wato su Musa da Isa kenan da Maryam duk zuriyar su Ibrahima ne wa in man hadaina wa tabaina suna daga cikin mutanen da nake ce maka ulaika allazina hada Allahu fi hudahu muktadi sune nake ce maka hadainahu mu ila siratin mustaqim sune na shiryar da su hanya madaidaiciya kuma kowane mutum yayi koyi da su ya dauki irin hanyar su ya Rasulullah أولئك الذين أنعم الله من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا معه ومن ذرية إبراهيم لذرية إبراهيم وإسرائيل لذرية النبي يعقوب وممن حملنا ومن هدينا واجتبينا سنة daga cikin mutanen da muka shiryar da su muka zabe su su annabawan nan to Allah yana zaben bayinsa ya mai da su annabawa to daga wannan daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana annabci ya wuce ba za a sake nada wani annabci ba sai dai sai dai shirya tana nan kuma wadittaka tana nan har gaba da gobe in mana bai hadaina wa kebana waɗannan mutane idza tudli alaihim ayatul rahmani in an karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujjadan wa bukiya nan da nan sai su fadi su yi ta sujjada suna kuka a wurin sujjada saboda haka ake son mai karatun qur'ani ya zama mai karatu ko mai tuna mai tuna girman Allah yana yin kuka a cikin karatunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabi ya karanta masa alqur'ani ya ce ya rasulullahi ai kai ya ka saukarwa alqur'ani ya zan karanta ai ina so ne in ji karatun qur'ani a wurin wani ina karatu yana karatu yana karatu da ya iso wata aya to sai annabi ya fashe da kuka ya ce bari haka ya isa ya isa ya isa ya isa saboda haka alqur'ani yana sa mutane su ji tsoron Allah su faɗi su yi wa Allah sujada kuma su zama suna kuka karnu sun jira mabukiya فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف نداء الصلاة واتقوا الشهوات فسوف يلقون غيا ki abun haushi sai magadan banza suka gaje su kalfin wato magadan banza kenan khalafun ko magadan kirki idan mutum ya gaji iyayensa mutanen kirki da larabci sai a ce khalafu in ko ya gaji mutanen kirki iyaye da kakanni shi ko ya zama mutum banza sai a ce masa khalfun wato rago da wutsen ka yi dan malam in ji hausawa kenan shine kalfun aza'u salata sun sun tozartar da sallah sun tozartar da sallah wata bau shawati suka ji soye-soyen zuciya shaye-shaye zinace-zinace liwadi tata mugun abu amma ga su ko jikokin annabawa musamman yanzu yahudu nan dukkan su jikokin waɗannan annabawa ne duk wanda aka ce bani isra'ila to dan annabi yaqubu ne duk wanda aka ce dan annabi yaqubu to dan annabi ishaqa ne dan annabi ibrahim alaihi salam kaga yanzu ba ruwansu da sallah su yahudu da nasara ba ruwansu da sallah amma jikokin annabawa ne masu daraja irin waɗannan aza'u salata sun tozartar sun tozartar da sallah ba ta yin ta gaba ɗaya ko ko ba ta ba sa yin ta cikin lokacin da ba sa ba ta haƙƙin ta wata bai shawadi suka bi soye-soyen zuciyar duniya abubuwa wanda Allah ya haramta abin sha'awa wanda Allah ya halatta wannan babu laifi ubangiji yana ce illa ala azwaji aw ma malakat aymanukum fa innahum ghayru madumin abinda abin sha'awa tsakanin mutum da matarsa ko tsakaninsa da kuyangarsa wa wanda zai zarge shi sha'awa wanda ta fita daga cikin haddin shari'a ita ce mummuna liwa'i a'udhu billahi ko zina a'udhu billahi shaye-shaye abubuwa marasa kyau idan kuma ƴaƴan mutanen kirki suna yin su to ka gaji iyayenka wajen jiki da wajen suna amma baka gaji iyayenka wajen ayyuka ba da wajen hali a za'u salatu wata ushawat waɗannan mutane ba saboda sanuyar ƙauna za a kai za su gamu da rayyan wani wadi ne wato wani kwari ne a cikin jahannama wanda dukkan wuta suna jin tsoron wannan wannan wutan wutan jahannama din na wa rayyan din إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
illa man taba wa amana amil saliha ulaika yadkhuluna aljanna wala yuzlamuna shay'a sai dai waɗanda suka tuba daga cikin su suka bar kafirci suka ɗauki imani suka ɗauki ayyuka masu kyau suna yi to waɗannan kan ba da su nake cewa ba da su nake yi cewa sun bar sallah sun bar halin iyayensu za mu kai su wuta banda su su waɗannan illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amina salin ya aikata aiki mai kyau ko da su waɗannan gam masu wannan sifa ya dukuluna jannata su kan za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'an ba za a zalunce su da komai ba ba za a rage musu ayyukan su masu kyau aikin sa guda daya in yayi sai Allah ya ƙara masa guda tara aikin ya zama goma man ja bi tasanatu da ashra salihah in kuma aikin sa yayi kyau sai a ciyar da shi gaba ya zama kowane aiki guda daya za a bashi za a mai da shi ɗari bakwai مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل حبة نبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم daga nan in tsakaninsa da Allah ya yi kyau ya karu tsakaninsa da bayin Allah ya yi kyau ya karu sai a ƙara masa martaba a kan kowane aiki guda za a bashi lada miliyan biyu kuma yadda hadisi Abu Hurairah yake cewa innal mu'mina la ya'malu amalan yuta bi alfai alfi hasana falamma قال هكذا قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن أجرا عظيما wannan martabobi da Allah ke hawar da mutane cikin ayyukansu daga daya a baka goma in daraja ka ta garu a baka ɗari bakwai in daraja ka ta garu a baka miliyan biyu har ma ka kai wani wurin da Allah ce yanzu kam ni da kai babu lissafin lada tura maka zan yi kawai inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab to duk wannan tsakaninka da Allah yayi kyau ne tsakaninka da bayin Allah yayi kyau tsakaninka da Allah Allahu akbar kawan farkon sallah ba ruwanka da komai ka zubar da komai ka watsar da komai ka da wajen Allah shi kadai to haka Allah yake so ya ajiye maka aljanna ya ajiye maka lada to tsakaninka da mutane kuma ya zama ƙarshen sallah assalamu alaikum assalamu alaikum tsakaninka da kowa assalamu alaikum assalamu alaikum in mutumin dama ne ma assalamu alaikum in mutumin hagun ne ma assalamu alaikum to in kayi haka ka samu girma a wurin Allah kenan kullum Allah zai dinga ɗauka darajarka yadda ake ɗauka darajar ma'aikacin gwamnati daga 00 05 06 07 har zuwa 17 abin da yake ba abin da yake ba musulmi ladan sa ya ga hawa tsakaninsa da Allah yana da kyau Allahu akbar tsakaninka da bayin Allah yana da kyau assalamu alaikum baya zagin mutane baya tozartar da su baya cutar su baya musu komai mummuna shi ko ma'aikacin gwamnati amma abin da yasa ake hawar da shi wannan matsayi ya zama iya aiki da amana cikin aiki iya aiki da amana cikin aiki shi ke bashi kullum in an duba an ga rekod nasa sai a hau da shi gaba in an duba an ga rekod nasa sai a hau da shi gaba har ya kai eh, 17 din har ya kai inda za a ce shi kenan yanzu kai ya girma ya zama babban ma'aikacin gwamnati hura ke dukunan janna wala yuzlamuna shay'a su waɗannan za su ga aljanna wala yuzlamuna shay'an ba za a zalunce su da komai ba ba za a rage musu ladan su ma karawa za a dinga yi ko ba za a kara musu mummunan aikin su a shafewa ma za a yi in ya tuba جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا الجنة da nake faɗa za mu shigar da waɗannan bayin namu ita ce aljannar dawwama in an shiga babu fita Allah ya bamu a cikin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da falalasta allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaibi wanda Allah yayi wa bayinsa wannan wannan aljannar yayi musu alkawari zai sa su wannan aljanna bilgaibi a cikin gaibu innahu shi Allah wa'aduhu alkawarin sa kana ya zama ma'atiyan abin zakewa duk wanda Allah ya masa alkawari to in bai bata alkawarin shi da kansa ba to Allah zai zartar masa da wannan alkawari bilgaibi da gaibu gaibu musulmi sun yarda da Allah ba su gan shi ba sun yarda da aljanna ba su ganta ba sun yarda da azabar wuta ba su ganta ba amma duk sun yi imani da su bilgaibi gaibu kenan amma shi gaibu in an faɗin gaibu wato ana nufin abin da yake ɓoye gaibu a cikin musulunci hawa biyar ne akwai gaibun da ba wanda ya san shi dukkan halitta gaba ɗaya sama da ƙasa sai Allah shi kaɗai ayar tana nan tana faɗa a cikin suratul namli tana ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ga yawa duniya sama da ƙasa kowa da kowa komai da ba wanda ya san gaibu sai Allah to wannan gaibun Allah ya keɓanci kansa da shi babu wanda ya sanya dukkan duk halitta gaba daya ana samun wannan gaibu a cikin tsakanin ahadiyatul zati ahadiyatul zati da kullul haqqi to akan sauko kuma a ware wa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ce wala yuhibbu bi shay'in min ilmi illa bima sha'a to sai a keɓanci manzon Allah da wani gaibun da ba wanda ya san shi dukkan halitta ba wanda ya san shi komi girman mala'ika komi girman wani annabi bai san wannan gaibu ba sai annabi shi kadai wannan ko yana zuwa cikin ayar Ali Imrana wa ma kana Allah liyudliakum ala al-ghaibi walakin la yajtabi min rusuli man yasha Allah ba zai sanar da ku gaibunsa ba amma da zai zabi wani daga cikin manzanninsa wanda ya ga dama to duk manzanni da ba ne an ce za a sake zabe kai wa ka gani kenan annabi muhammadu mana za a sanar da shi abin da kowa bai sani ba cikin halitta komin girman mala'ika komin girman annabi kamar yadda shi annabi yake wada da kansa yana cewa li waqtun ma Allah la yasuni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah ba wanda ya san abin da nake ciki wajen Allah komin isan mala'ika komin girman komin kusacin mala'ika komin isan manzo wannan gaibu biyu kenan ga na Allah shi kadai ba kowa wanda ya san shi shi kadai amma shi a wurinsa ai babu gaibu Allah inna la la yaqulu shay'un fil ardi wala fis sama wa abunda kowa bai sani bane shi yake ce masa gaibu a wajen Allah amma Allah shi ba shi da gaibu komi baya kuya wa Allah balle abin ya zo gaibu ga na annabi biyu kenan na uku kuma yana zuwa cikin suratul jinni wannan na annabawa ne su kadai nan kuma Allah yana ci alimul gaibi فلا يظهر على غيب أحدا إلا من يرتدي من رسوله Allah shi ne masanin gaibu ba wanda zai nuna masa gaibun nan nasa ba wanda za a nuna sai dai yardaddu daga cikin annabawa kuma annabawa dukkan su yardaddu ne kenan a ce suna da ilimin gaibu wanda mu ba mu sani ba mu da ikon mu sani gaibu uku kenan gana Allah shi kadai gana annabi shi kadai gana annaba su kadai akwai gaibu kuma na siddiqai su siddiqai suna su ne sakatarorin annabawa siddiqan nabiyan da ake yi siddiqan nabiyan akwai siddiqai wanda Allah yana sanar da su abinda mu ba mu sani ba mu isa mu sai shi ba siddiqi a cikin wannan al'umma shugaban su shine Abubakar Abubakar radiyallahu anhu ya bai wa nana Aisha kundan dabino 20 sai ya ce mata to ki sa fa a debo in baki bari in baki sa an debo ba kika bari har na mutu to za a hada shi kayan gado ku go magada na ma hum illa illa akhawatu ukhtaki ku go magada na ku biyar ne yan uwanki maza guda biyu yan uwanki mata guda biyu nana Aisha ta ce ya ya babana na san yan uwana maza guda biyu na san Abdurrahman na san Muhammad yar uwata kuma guda ɗaya na sani Asma'u wace ce ta ukunta mu mata yace bintu khadi bintu kharija bayan na mutu za ta aihu yanzu tana da ciki in na mutu za ta aihu mace za ta aifa sai bin uraha jariya ina ganin ta mace ce za ta aifa kaga gaibu wanda yana daga cikin abubuwan da ba wanda ya san su a cikin abubuwa guda biyar da aka fara a cikin suratul luqmana kaga sanin abin da ke cikin mace sai Allah yana ciki gashi Abubakar an nuna masa ya sani bayan Abubakar ya rasu sai bintu Kharija Habiba kenan sai ta ayu ta ayu ta mata aka sa mata ummu kulsum ummu kulsum din nan ta girma da ta girma sai na Umar lokacin shine shugaban duniya sarkin musulmi sai na Umar bayan Abubakar din to sai ya neme ta ya wure ta sai aka gaya mata ta yarda aka buga aka buga ta yarda na na'isha ta ji tsoron abin da faru wannan mutum shine shugaban duk duniya gaba ɗaya shine sarkin musulmi kuma abokin ubana ne kuma almajirin mijina ne abokin mijina yanzu in wannan yarinya tana hannuna ne in ta gagara ya zan ce masa ta rasa inda za ta kanta kuma ga ta marainiya ba dama a tilasta ta sai na Aisha ta kira Amr ibn al-As ita ya ka don Allah kai ne mai dabaru da yawa kai min dabara mana yadda zaka fishe ni cikin wannan rigima da na fada ciki yace menene tace Amir mu'minin ya ce na san dan wata ummu kulsum an buga an buga taki na rasa yadda zan yi ja'ab kuntar da hankali dan fitar da ke wannan yanzu nan sabrum da ya je wajen sarkin musulmi Amir mu'minin sallallahu alaihi wasallam yace na ji labarin kana neman jar Abubakar ummu kulsum ce haka ne baka son aure ta ne ce ranka da ai ba haka bane mu ma maza fa tsoron ka muke yi balle mata balle yan mata balle karaman yarinya wanda take ta girma a cikin gata a gidan annabi a gaban yayarta zan baka shawara akwai wadda wadda ta fi ta kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ummu kulsum ma sunanta ita ma yar fatima yar sayyidina ali ka aure ta ita wato za ta fi dacewa da kai domin wancan tana da shugaba ta girma a gaban yariyarta kuma a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ne haka ne sai ya kira sai na ali yace don Allah irin gwalagwalan nan na gidanku ni ma a bani mana yace menene yace na ji labari kana da yabu ruwa ka bani yace karama ce yace inda inni da suna so ka bani to shikenan sai ya je gida sai na ali sai ya aiko yarinyar da wani abu a cikin wani abu kaman kaifi haka aka rufe ki kai wa sarkin musulmi amirul mu'minin sai na umar je maza ga fa yadda abin yake ki miƙa maza sai ga fa yadda abin yake sai ta ce ta babana ya gone ce ni miƙa maka wannan abin wai ga yadda abin yake kenan ya karba za ta juya sai ya kama kafarta sai ta ce kai kai kana da tijo kana sarki musu kake abin wannan abu wasa ka kama kafata duk kai an ce kawo maka kaya sai ka kama kafata sai sai na umaru yayi dariya ta koma gida ta faɗa babanta ai mutumin na kai masa nace ga yadda abu yake amma zan zuwa zan sai kama kafata ai mijinki ne to ai ban sani ba wannan hujja ne aka ce yarinya karama ubanta ya iko da ita mata aure ko da ba ta sani ba to wannan duka muna ba da hujja ne akan gaibu yadda gaibu yake na Allah daban ba wanda ya sani shi Allah shi kadai na annabi daban ba wanda ya sani duk halitta sai annabi Muhammad shi kadai ga gaibun da ba wanda ya sani shi annaba su kadai akwai kuma gaibu wanda siddiqai kadai suka san shi kina wuri na hudu ba a masallaci yaje aljabal aljabal ya sariya aljabal aljabal sariyatu ku yi wajen ku wajen dutse ku wajen dutse wato yana madina yana hudu ba yana ganin yakin sa a kasar waje yana ba su shawara irin waɗannan abubuwa suna da yawa sannan daga wannan gaibu na siddiqai sai gaibu wanda wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa ma sha ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqa al-insana allama al-bayan wannan ko ba ruwansa shi wannan gaibin da musulmi ko ko ba musulmi kowa ma in ya ga dama zai baki wato za a kira matarka za ta je wajen likita likita ya ce za ki aifi namiji ko za ki aifi ta mata ko za ki aifi guda biyu mijin da yake kwana wajen ta bai san haka ba amma likita ya sani shi ba gaibu bane gaibu ne to gashi likita Allah ya sanar da shi gaibu haka kuma mutum zai zo daga kasashen turai yake nan ku tona za ku samu fetur nan ku tona za ku samu gwal ku tona nan za ku samu gas ku tona nan za ku samu fara kasa bai bai shiga cikin kasar ba kai ma baka shiga mu ya gaya muku in ka tona za ka samu kuma ina amerika ya rika cewa kasa kaza yanzu zafi awo kaza sanyi awo kaza kasa kaza kuma yanzu zafi awo kaza sanyi kaza akwai wani kafiri wanda ake ci masa wani baturen da ake ci masa Dim- diman so so tunumu- so tumuru ake cewa an yi shi ko ba yi shi ba an yi shi yana da ba da labarin abin da zai faru kuma kafiri ne shi Allah ai fa'alul lima yuridu mai aikata abin da ya ga dama ne ya kamata malami in zai yi magana cikin musulunci ya san inda hujja take da farko kuma ya had- da farko ba zai haddace qur'ani ba wanda zai buƙi rijiyar malami musulunci sai wanda ya haddace qur'ani da farko tukuna sannan ya biyar da hadisi don magana addini duk gaba ɗaya magana Allah shi kaɗai ne na biyu sai magana Allah mai isarwa amma magana na uku sai kaga dama ka ɗauka malam ne faɗa malam ne faɗa sai kaga dama ka ɗauka ko ka ɗauki na malam wani ko ka ɗauki na malam wani amma kar ka sauki na malam wani in ka ɗauki na malam wani ka kar ka sauki na wani malami saboda haka ka karanta qur'ani ka san shi don shi ne babbar hujja ta farko sannan karanta hadisi sunnoni guda uku nan sunna qauliyya sunna fi'liyya sunna suna kauliya suna fi'iliya suna tagririya duk ka sani gurgudun iko saboda haka irin maganganu da ake faɗan nan duk yawanci wato wucewa ne gaba mutum ba zai bai kamata yi magana akan abin da bai sani ba in za ka yi magana ka yi magana cikin abin da ka sani abin da baka sani ba kar ka bi shi Allah ya hana saboda haka a irin abubuwan maganganun da ake wada ba wanda ya san gaibu sai Allah ya haka ne amma akwai waɗanda ya sanar da su gaibu aha inna kana wa dumatiya sai Allah in yayi alkawari to alkawarin zai zai zake maka ko zaka zake maka لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ha
لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا إن سنشق الجنة نن الله سادة موتين فرلسة لا يسمعون فيها لغوا بذات جي مغانا بنزا أتين الجنة با إرم مغان كاسا أنا تنجي الجنة تو إرم هرقو ونن دا أكي سامو جم مشايا جيا بابو جي الجنة بابو مغانا بنزا إلا سلاما إن كجوني موتين مغانا دي سلاما سلاما ملائكوني سي gaishe su salamun alaikum ibtum farkuduha khalidin muna yi muku murna alkawarin Allah ya cika ya ba ku aljanna ku zauna cikin aljanna ko salamun qawlan min rabbil alamin Allah yana gaishe su su muku suna gaida junan su ba abin da za a ji sai salam irin waɗannan abubuwa idan mutum ya faɗa addini yana magana a cikin abin da bai sani ba kuma Allah ya ce komi iliminka wani ya fi ka ilimi ka yadda mana idan mutum ya cika baki irin waɗannan maganganu je ka sami algatu malam shin duk abin da Allah ya saukar annabi Muhammadu ka haddace in dole zai je ba duka ba ko to wannan abin da aka faɗa yanzu yana cikin wanda baka sani ba ka sa- ka kauke shiru wannan abin yana in dai akwai abin da baka sani ba to wannan abin yana cikin abin da baka sani ba yanzu misali Allah ya ce mana mu mun riga mun sani anan duniya awa 24 shine kwana wuni da kwana kenan sau talatin ko sau talatin ishirin da tara shine wata wata sau goma shine shekara haka ne ko sai Allah ya ce mana yana da wani dare akwai wani dare guda ɗaya mai awa goma sha biyu amma ya fi wata dubu ina ashe kenan an canja wurin an shiga tsakanin alamun malakuti da alamun da alamun nasuti in an kai tsakanin alamun malakuti da alamun nasuti inda qur'ani ya zauna shekara 23 ana saukar da shi kadan kadan bayan ya sauko da gaba daya rahul mafuzu to wannan wurin wannan daren da yake maimaituwa kullum a cikin a cikin ramadana goma karshe sai ake lailatul qadr khairun min alf shahr dare daya ne mai awa goma sha biyu amma ya fi wata dubu to daga nan an wuce an shiga alamul malakuti sai abu ya canja sai ya zama wuni kowane wuni guda da awa goma sha biyu ko to kamar shekara dubu yake wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanata mimma ta'uddu in an wuce nan an je alamul jabaruti sai ya zama abun ya canja sai a ce kai wuni daya yana shekara dubu hamsin fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sana wuni ne wanda gwargwadonsa shekara dubu hamsin to idan baka bi malamai ka yi karatu ba ai sai ka ce qur'ani yana warware kansa wani wuri an ce wuni daya dire daya wata ya fi wata dubu wani wuri an ce wuni daya ya fi shekara dubu wani wuri an ce wuni daya shekara dubu hamsin to saboda haka mutum ya yi magana a cikin abin da ya sani hawa hawa ne abubuwan لا يزمو نبي على لفظ الله سرابا ولو نذكر يا بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من ها تجمع الجنة الله سابق لك تجنس أفلا لست rizquhum arzikin su bukratan wa ashiyan safe da yamma wato kamar yadda muka saba mu ci abinci da safe da yamma yadda aka wadi safe da yamma amma ba haka ba kowane lokaci abincin aljanna itatuwan aljanna abincin aljanna baya yankewa kowane lokaci bukuratan wasiyar nan sai ka ɗauka daga sha biyun dare zuwa sha biyun rana bukuratan safiya kenan daga sha biyun rana zuwa sha biyun dare ashiyan yamma kenan wato bukuratan wasiyar kenan a safiya daga sha biyun dare zuwa sha biyun rana ashiyan yamma daga sha biyun rana zuwa sha biyun dare kaga duk zamani ya kare kenan تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا wannan aljanna da na faɗa maka ya rasulullah wannan ne aljannar da ake samun mala ainun ra'ad wala uzunun sami'at wala qadara ala qalbi sunqal kowa ya shiga aljanna zai ga abinda bai taba gani ba zai ji abin da bai taba ji ba zai ga abin da bai taba zuwa a cikin zuciyar kowane dan adam ba gangan isassa wai za ra'aita san ra'aita na ima mulkan kabira amma da za ka ga aljanna da ka ga ni'ima wanda babu irin ta wajen attajirai da ka ga mulki wanda babu irin sa wajen masu mulki to wannan aljanna nurisu min ibadina man kana taqiyan muna gadar da ita ne a cikin bayinmu man kana wanda ya zamo taqiyan mai tsoron Allah inna akramakum indallahi attaqakum mafi daraja a cikin ku wanda fi kowa tsoron Allah ba dan wane jikan wane dan wane ko wane ko dan wane ko jikan wane a mafi tsoron Allah shine mafi daraja a wurin Allah za mu gadar da wannan aljanna a cikin bayin mu man kana wanda zama taqiyan mai tsoron Allah ba a ce arabiyan ko sharifan ko qurashiyan ko hullaniyan ko hausaniyan ba a'a man kana taqiyan wanda ya zama mai tsoron Allah shine Allah zai gadar da shi aljanna kuma gadar da mutane aljanna din nan kowane mutum yana da gida a aljanna yana da gida a wuta idan ya yi wanda yake da gida a aljanna in ya zama kafiri to sai a gadar da gidan nasa wani mumini a ƙara masa gidan wannan kenan ko kuma dama ai mu dan aljanna ne ba can babanmu yake da ba da shi da matarsa aka koro mu muka sauko duniya aka ana ba mu hakuri ku yi hakuri kar ku ce mun koro ku daga aljanna za mu aiko manzannin da za su yi za su yi muku direction yadda za ku koma gidanku ne ma zai raba ku da gidanku in mun aiko manzanni sun zo da littafi sun gaya muku hanyar da za a biya komo wannan gida ai za ku dawo gidanku ai gidanku ne gidan gadon ku amma man kana taqiya wanda ya zama mai tsoron Allah shi dan adam ne ya bi halin adam ya bi halin annabawa to ai gidansa ne sai ya koma wanda kuma dan adam ne amma ya bi shedan ya bi halin shedan ba daman komawa shi ya fito kenan sai wuta a Allah ya kiyaye وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا جبريل يا ددي بيزو جمع زم الله با saboda maganar da illa an yi sha Allah din nan na ashabul kafi da rai da zulkarnaini da yace ya ba su labarin wani amma wani sai gobe kuma ya manta bai ce insha Allah ba sai da aka yi sati biyu ba wahayi annabi yayi bakin ciki kafirai suna masa da ka ce gobe za ka ba mu labari ga goben ta wuce har yau kwana goma sha hudu sha biyar da ya dare lokacin da aka saukar da suratul kafi sai jibrilu ya zo masa ta ba jibrilu ka dare baka zo mini ba nayi begen ka ka dare baka zo ba ha ba jibrilu ka dare baka zo ba nayi begen ka sai ya aini na fi ka begen ka amma mu ba za mu sauka mu je ko ina wa illa bi amri rabbik sai da umarnin ubangijinka in Allah ya ce mu yi mu yi in ya ce mu bari mu bari a wato in Allah ya ba ba mu umarni sai mu sauka kuma na tanazzaru ba za mu sauka ba illa bi amri rabbik sai da umarnin ubangijinka wa ma natanazzaru illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalik dukkan lamarin mu yana wajen Allah abin da yake baya wanda tun ba a yi duniya ba duk na Allah ne abin da yake gaba bayan duniya ta kare duk na Allah ne abin da yake tsakanin yin duniya da karewan duniya bai na zalika kenan duk na Allah ne shi ke tasarrufi cikin sha'aninsa ba mai ba mai masa wani abu a cikin mulkinsa sai yadda ya ga dama ba mai motsi ba abin da yake motsi sai abin da Allah ya motsa sai wanda Allah ya motsa ba wanda yake kawaici ba abin da yake kawaici sai abin da Allah ya kawaitar komi ka gani a duniya yadda ka gan shi nan haka Allah ya so amma amruhu yughayirul irada iz amma amru ta'atil ibada umurnin Allah daban nufin Allah daban idan nufin Allah ya haɗu da umurnin Allah to ba canji yanzu nan za a yi inna ma amru idza arada shay'an an yaqulu kun fayakunu yanzu nan za a yi amma in in umurni in nufi ya zo in umurni ya zo nufi bai zo ba ba zai yiwu ba domin Allah ya kira dukkan bayinsa gaba daya dukkan mutane ce su zo su bauta Allah ya yi wannan su ku zura bako ya ku mutane duk gaba daya ku zo ku bauta ubangijinku ai kaga waɗansu ba sa bautan ko to a ai nufi bai shigo ba ne da nufi ya haɗu da umarni ba yadda za a yi mutum ya kaucewa wannan abin to amma nufi daban umarni daban sukan haɗu in sun haɗu ba makawa abu zai faru yanzu nan in ko ba su haɗuwa ba zai yiwu ba kamar dai ɗaki ne wanda yake da kwaɗo daga ciki kuma akwai sakata in mai kwaɗo ya zo ya buɗe kwaɗo in mai sakata ya ƙi ja to kofa ba za ta buɗu ba Allah shi ke rike da komai in bai bai yarda ba zai yiwu ba ko ka buɗe kwaɗo ba buɗe sakata ba zai yiwu ba saboda haka umurnin Allah daban ya ce duk gabaki daya ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljanna sai don su bauta mini su zo su bauta mini kaga ya bada umurni amma sai waɗanda ya ga dama ne zai ba su shiriya wa ma tasha'un illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ba wani nufi da mutum zai yi sai wanda Allah ya nufa shine yake faruwa abinda Allah ya yi zai yi abinda Allah bai ba wanda zai yi shi da kuma baina yajina wa khalana wa baina zalik wa ma kana rabbuka nasiya kuma dade wanda nayi ban zo wurin ka ba karka zamani Allah ya manta ka ne Allah ba zai manta ka ba Allah ba ya manta komai Allah ba ya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya alhamdulillah alhamdulillah
akwai wani bawan Allah malam Usmanu mai karare wani liman a manufashi yayin sun kawo wannan tafiya cewa shi ne wata tuwa na mutuwa
Allah biya bukata
akwai bawan Allah ya kawo kare ya biyar da ya sun ce wata tuwa Allah biya masa bukata
akwai bawan Allah ya ce ya ce ya neman aiki samu bayan sun ce ta ce ya tuwa na bashi Allah ya ba shi aiki mai amfani masu neman tuwomi a kan wata lawa za su kira su.
duka masu neman bukata masu neman addu'a Allah ya karbi addu'a mu Allah ya biya musu bukatun su albarka da sallallahu alaihi wasallam ana kuma sa kuma na ina- ina suke masu neman wazifa ku karbi sharadi riga tijaniya Allah yana son ta yana son mai yinta domin ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina at-tawwabuna zambi kamar la zamba lahu amma at-tawwabuna Allah yana son at-tawwabuna Ah, amma bai ce dole ba ya ce wasu kuzima rabbi ka bukura tanwa asilan bai ce dole ba ya ce usulla zikiran kasiran wasu bukura tanwa asilan bai ce dole ba ce inna hadhi tarja faman sha'a ittakaza ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa amma in ka ga dama ka shiga ta zama dole saboda cika alkawari in an shiga da ga tijaniya ba a fita ba za a haɗa su da wuta ɗari ga ɗari kun wali guda ɗari uku ne da goma sha uku sun gaji annaba ma shari'a guda ɗari uku da goma sha uku sannan kuma ah, ba a haɗa tijjaniya da wuta ɗari ga kamar yadda na faɗa ba a kuma ziyara wasu waliyai sai wanda suke cikin tijjaniya ma dukkan waliyan Allah muna son su muna girma su kuma za a yi sallah a cikin jama'a wurin namiji kenan in in an samu in ba samu mutum shi kadai girmama iyaye da yi musu biyayya namiji kenan mace abinda za ta yi girmama mijinta sannan kuma ah, yin jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a namiji kenan mace inda take dunnan za ta yi zikirinta sannan kuma ba a shan taba duk wanda ya karbi wannan sharuɗa akallin sharuɗan kenan duk wanda ya karbe su na ba shi ɗari ga shehu tijjani ya je ya tambayi wanda iya ya koya masa yadda ake lazimi da wazifa lazimi tafi da yamma ne wasu kuri mara duka bukura tana wafiya da kuma wazifa ga yau da mun kuru lazi kiran kasiran da kuma zikirin juma'a duk wanda a gaya muku yadda ake yi a gaya muku yadda ake yi sharaɗin jauhara na ba ku da daga shehu tijjani Allah ji gamu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman Allah ji gamu su maza da mata rayuwa da tabattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun waɗanda muke musu addu'a Allah taimake mu Allah taimake masu taimakon mu Allah taimake masu taimakon mu zuciya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Allah yayi bala'i Allah yayi bala'i Allah saukar da kwanciyar hankali da albarka a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda musulunci muke Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali duk karfin da zai karye musulunci Allah karye karfin duk karfin da zai danne musulunci Allah danne karfin Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira lahira masu taimakon mu Allah taimake su albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim ne gari arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد فاتن ما ولي والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وعلى ربك رب العزه الحمد لله رب العالمين